بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له لل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar lahadi 27 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 23 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kasat na 33 cikin jarabiyar kasusuwan karatun littafin Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadli wallafar al-Imam al-Hafiz Yusuf ibn Abdullah ibn Abdul Barri an-Namari rahmatullahi alaihi ibn abdulbar ya rasu a shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan littafi nashi yana bayani ne akan falala da ladduba na neman ilimin addinin musulunci kamar da aka sani muna amfani ne da nuska ta abul ashbal az-zuhairi wanda ya tantance abin da ya kiraya da suna sahihu jami'i bayan al-ilmi wa fadli za mu tashi inda malam yake cewa a lambar gaba ta ɗari shida da ashirin da biyar ya ce masarokin ƙara yana magana akan wato muhimmancin tawalu da kunya da kawaici ga ɗalibai da malamai da masu harka ilimi ya ce kafa bil mar'i ilman an yakhsha Allah wa kafa bil mar'i jahlan an yu'jaba bi ilmi qala abu umar innama a'rifuhu bi amali ya ce kafa masruk ibn al-ajda wannan malami cikin tabi'ai yana cewa kafa bil mar'i ilman an yakhsha Allah ya ishi mutum ilimi ya zama mai tsoron Allah ka zama mai tsoron Allah ko da iliminka na nazari kankani ne to wannan ya ishi ka ilimi asalin ilimi shine tsoron Allah kamar da Allah yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama yace wa kafa bil mar'i jahalan kuma ya ishi mutum jahilci ko mun tarin karatunsa an yi ujaba bi ilmi ya zama karatunsa na burge shi yana jin cewa shi wata tsiya ce yana ji a jikinsa ko yana furtawa da bakinsa ko aikinsa yana nuna cewa yana burge kanshi yana ganin cewa lallai ya kai ya kawo shi shakundum ne ya isa wannan babu jahili kamar sa قال أبو عمر ابن عبد البر yake cewa inna ma arifuhu bi ilmi bi amali ni ina gane malami na kwarai ne da aikin sa ba da karatun sa ba aikin shi ya zama ya kama da aikin mutanen kirki ya kama da aikin masu tsoron Allah ya yi kama da aikin muminai ya kama da aikin bayin Allah salihai wannan shine alamar da gaske ne yana da ilimi wa qala abu darda alamatul jahli salatatu abu da yace alamun jahilci guda uku ne na farko al'ujubu jiji da kai burge kai wa kasaratul mantiki fi ma la ya'nihi da yawan surutu akan abin da bai shafi ka ba na uku yace wa an yunha an shay'in wa ya'ti ko kuma a hana mutum a ce kar yi kaza kuma wannan abin da aka hana shi ne dangane wato rashin aiki da doka wannan abubuwan guda uku babu shakka suna bayyana cewa wannan mutumin bai san ciwon kansa ba bai san darajar ilimi ba shi ne mutumin da yake jin cewa ya isa yana burge kansa yana ziga kansa yana so a ziga shi wani ma yana jin haushin waɗanda ba sa ziga shi sai kuma mai yawan surutu da shiga shara ba shanu wanda duk abin da ya ga ana yi sai ya saba shi kamar mafi yawan mutanen wannan zamanin wanda ba su da aiki in banda saka baki a cikin abin da ba su sani sawa wani harka ta ilimi ce ko siyasa ko tattali ko harka ainihin wato a noma ce ko kiwo ballantana kuma abin da shafi addini yanzu matsala akan addini kowa so yake siyasa baki musamman a duniya da yake cin social media kowa yana so ya ta'aliki kowa yana so ya bidiyo kowa yana so ya magana ya raddi ya analysis da sauransu to mafi yawan mutanen da suke waɗannan tattaunawa da shiga sharaba shanin nan to mutane ne waɗanda suke masu yawan magana akan abin da bai shafi su ba wanda kuma wannan alama ce daga cikin alamu da ke bayyana gayyacin su Allah ka tsare wa an yurha an shay'i na uku kuma shi mutum a hana shi wani abu kuma ya ci gaba da yi wato rashin sanin tsari rashin bin doka rashin sanin darajar na gaba da kai rashin mutunta ka tsarin rayuwa wanda wannan shi ma abu ne da ya yaɗu sosai a cikin mutane وقال إبراهيم بن الأشعث سألت الفضيل بن عياد رحمه الله عن التواضع نتنبي الفضيل ابن عياد رضي الله عنه ورحمه game da meye tawalu faqala sai yace an takhda'a lil haqqi wa tanqada lahu mimman sami'ta yace shine ka risna a gaban gaskiya kuma ka bi gaskiya duk wanda ya faɗa maka ita ba sai wanda kake so ko wanda ka yadda da shi ko wanda ka yadda ya fika ko wanda ka saba jinta a wajensa ko wanda ka zaba shine naka ba walau kana ajhalan nasi koda shine mafi jahilci cikin mutane lazimaka an taqbalahu minhu wajibi ne ka karbi gaskiya a gonsa idan ya gaya maka gaskiya alama tawalu shine karban gaskiya daga duk wanda ya fade ta wa qalu su malamai suna cewa al'ujbu yahdimul mahasin jiji da kai yana ruguje duk wasu kyawawan dabi'u da abinda mutum yake da shi mai kyau wa qala an ali radiyallahu anhu annahu qala al'ijabu afatul albab ya ce shi jiji da kai shi ne cutar da ke damun ƙwaƙwale wa ƙala gairu da ijabul mar'i bi nafsihi dalilun ala ba'afi aqalihi mutum ya dinga jin cewa shi ya isa yana burge kansa wannan alama ce akan raunin hankalinsa babu mutumin da ke jiji da kai sai wanda yake da alamar raunin hankali walaqad ahsana ali ibn thabit haisu yaqulu المال آفته التبذير والنهب والعلم آفته الإعجاب والغضب يتي المال يتدوكيا آفته التبذير مسألة شيني المبذرنش cuta a cikin dukiya shine albazaranci wannahabu da kuma saka wawa a ɗiba da yawa wal ilmu shi kuma ilimi afatuhu matsalar da ke cikin ilimi rikicin da ke cikin sa al ijabu burge kai wal ghadabu da kuma fushi duk mutumin da yake da burge kanshi ko kuma yake yawan fushi to yana da matsala a cikin harkar iliminsa wa qalu kuma suna cewa man ujiba bi ra'ayihi zalla wa man istaghna bi aqlihi zalla wa man takabbara 'ala an-nasi zalla wa man khalata al-anzala haqara wa man jalasa al-ulama'a waqara suna cewa man ujiba bi ra'ayi duk wanda ya zama yana jin girman tunaninsa yana ganin tunaninsa ya fi na kowa zalla yakan zama wato makaskanci wa manistaghna bi aqli duk wanda kuma ya wadatu da hankalinsa bai tunanin hankalin kowa bai neman shawarar kowa bai karban tunanin kowa sai nashi zalla shi kuma wannan bizai zaka yi ta ganin yana samun zamiya kullum hankalin nashi zai guza zai gaza daga kosar da shi wa man takabbara 'ala an-nas wanda yake mutane girman kai shi kuma shi ma zalla bidzal shi ma zai zai zama makaskanci mutane ba za su yarda da girman nasu wa man khalata al-anzala duk wanda yake cakuɗe ne da mutanen banza sune al-anzal haqara to zai wulakanta shi ma zai zama shi ma mara daraja cikin mutane wa man jalasa al-ulama'a wanda kuke zama cikin malamai waqara zai samu natsuwa وقالوا سنة شوى لا ترى لا ترى المؤجبة مؤجبة إلا طالبا للرئاسة duk wanda kaga yana jiji da kai yana ganin shi wani isasshe ne to in ka bibi ɗabi'arsa da take-takensa zaka ga mutum ne mai son shugabanci mutum ne wanda yake so a ce shine jagora shi ke faɗa a ji kalmar shi kaɗai ake ji duk mutumin da ke da irin wannan ɗabi'a ta jiji da kai zaka gan shi da wannan وقال الفضيل بن عياد ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير babu mutumin da zai zama mai san shugabanci sai ka gan shi da waɗannan halayen illa hasada sai ka ga yana wa mutane hasada wa baga yana ta'addanci akan mutuncin mutane da sauransu wata tabba a uyuban nasi zai kuma yawaita bibiyan laifukan mutane wa kariha an yuzkara ahadun bi khairin ko bai so ya ji an baci kowa da alkhairi waɗannan halayen sa daga cikin halayen mutum mai son shugabanci hasada bai so ya ga wani yayi irin kama ko siffa ko ya samu ɗaukaka ko shahara kwatankwacin tashi sannan kuma zai ta ta'addanci wa ta'addanci hukunci na zalunci maganganu na ɓatanci cin mutuncin mutane aukawa cikin ainihin mutuncinsu da gulmarsu da bibiyar abin nan ɗin sai kuma bibiyan aibin mutane shi ne zai yawan tambayan wai mai wane ke ciki ne wane fa mai ya faru da shi ne duk wani aibi na wani yana nan yana neman kamar kuda sannan kuma duk sanda za a ambaci wani a ce yayi wani abin arziki sai ya ji damuwa a ransa sai ya furta to wannan sufofin kar ka fara tunanin da wani ake fara tunanin kai meye matsalar ka da su ko mun gani dan galibi muna da irin wannan dabi'ar duk sanda aka ambaci wata matsala to sai ka dinga tunanin kai wannan ina ganin wani ne ba ko da da gaske ne yana da su kar ka je kan shi tukunna kai yi kokari ka fahimci kai wacce ce kake da ita ya za ka gyara domin shi ne amfanin yin karatu da ilimi domin ka fara gyara kanka tukunna kafin ka fara tunanin wani kada duk ka'idar da aka ambata ko wata matsala ka fara tunanin wani third party wani a gefe cewa to ina ga da wani aiki lalle wani na da irin wannan ɗabi'ar to kaifa kai da kake ji me yasa ba za ka yi kanka wa'azi ka gyara ba kafin ka kai ma yin wani وقال أبو نعيم والله ما هلك من هلك illa bi hubbir ri'asa shi na rantsi da Allah duk wanda kaga ya halaka a cikin mutane a cikin ɗaliban ilimi a cikin malamai a cikin mutane zaga ya halaka ne san shugabanci wato shi san shugabanci din saboda ɗabi'a ce gariza jibiliya tare da ɗan adam kamar yadda malamai suke cewa saboda shedan ya yaudari Adamu alaihi salam da san shugabanci hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla bana nuna maka bishiyar da in ka ci dan itacenta zaka wanzu a duniya kuma zaka yi sarauta wadda ba ta karewa kaga wannan ita ce abinda maganar da shedan ya faɗa har babanmu Adamu alaihi salam sai ya karkata zuwa ga yadda da wannan tunanin na shedan wa har kuma ya saba wa Allah wa asa Adamu rabbahu fagawa Allah Allah ya kara mishi aminci to wannan abin da Adamu ya yarda da shi sai ya zama ya bi jinin zuriyar shi gaba daya inda kaga dan Adam mutum yana son a ce shine a sama shine jagora shike fada aji shi yafi saura shine kenan mulkin la yabla inda kaga dan Adam baya son ya shude ya san da cewa shude wannan mutuwa dole ce a kansa amma yana kinta yana son al-khuld in bai samu khuludin zati ba to yana so ya samu khuludin ismi wa zikira a ce ko ya shuɗe ya bar ambatansa a baya da ɗan adam yana son wannan to amma a matsayinka na musulmi matsayinka na mai hankali a matsayinka na mai ilimi ɗalibi ahlu sunna ka yi ƙoƙari ka guje ma wannan mas'alar ya zama alal aƙalli kawai asalin ne ya wanzu a jikinka ba tare da ka rene ta ba kamar da ibn taymiya yake faɗa ne mun karanta a baya cewa cuta hasada ko wannan adaga da wani nasibi na cuta hasada yana da ita a jikinsa amma wawa yace shine mai bayyana ta mai hankali shine wanda yake kintse ta yake kintse ta domin duk dan adam yakan ga wani mutum da wata falala ko wata ni'ima ko wata ɗaukaka ya fatan ina ma ya samu irin wannan to amma iya wannan fatan ba laifi bane amma inda zai zama laifin ka fara tunanin to wani fa bai ma cancance ta ba ni na fa cancanta kai wani da ma Allah ya gusar da ni'ima daga gare shi yau me yasa ma Allah ya bashi to da ka haura wannan matakin ka shiga matakin laifi na hassada to daga nan kuma sai mutum ya fara tunanin ya za a yi sa'ayi dan kawar da waccan ni'imar wannan ya zama matakin kabila da habila qala la aqtulannaka bi tsaya a wancan matakin ba zaka wannan cutuka ne waɗanda suke asali suna tare da ɗan adam amma matsayinka na mutum mai hankali mai imani to sai kokari kai manejin taka kakka bari ta galabaice ka karka bari ta zama maka matsala ta lalata maka addininka ko imaninka wa qala abu al-attahiya a akhiya min ishqir a akhiya min ishqir ri'asati khiftu an yatgha wa yahdusa bid'atan wa dalala ya ce ya kai a'akhiyya ne wannan ko a'ukhiyya min ishkin ri'asa ya ce ya kai ɗan uwana ka san abin da ke faruwa kuwa daga kwaɗayin shugabanci khiftu an yatgha ina jin tsoron kada wannan kwadayin shugabancin ya fi karfinka wa yahduthu bid'atan wa dalala wanda in ya fi karfinka san shugabanci gare ya fi karfinka to a sanadiyan haka zai dinga kirkiro maka bid'o'i zaka yi ta kirkiro abubuwa kuma zaka bata yace وقال في هذا المعنى حب الرئاسة داء يحلق الدنيا ويجعل الحب حربا للمحبين يفري الحلاقم والأرحام يقطعها فلا مروءة تبقى ولا دين من دان بالجهل أو قبل الرسوخ فما تل فيه إلا عدوا للمحبين ينشى الألوم ويقلي أهلها حسدا ضاها بذلك أعداء النبيين وقال أبو العتاهية حب الرئاسة أطغى من على الأرض حتى بغى بعضهم فيها على بعض ce hubbun ra'asati san shugabanci a tsagaman alal ardi ya san ya dagawa tsakanin mutanen duniya hatta baga ba'dhum fiha ala ba'd har aka waye gari suna wajen ta'addanci wannan kalli kawai da yan siyasa suke yi ya ce wali fi hadal ma'ana ni malam abu abu na ibn abdulbari ni kuma nake cewa hubbun ri'asati kaga ita san duniya da'un cuta ne wanda ya halakud duniya yana yi ma duniya aski wa yaj'alul hubba ya maida soyayya ta zama harban yaki lil muhibbina mutane masoya su koma suna yaki kaba tarihin daulolin duniya kamar tarihin sarauta zaka ga irin haka rigima tsakanin wa da kani tsakanin uba da ɗa tsakanin mata da miji tsakanin ƴaƴan baffanu cousins an yi irin wannan rigingimin ba za su kirku ba an yi kisa an yi makirci da sauransu yace yafril halaqima shi san duniya san shugabanci yana tsinke yafri yankawa yana yanke alhulqum shine halaqim wato ana ana kisa kenan kinaya ne akan kisa wal arhama sannan kuma yana yarba zumunta ya qafa'uha yana sa ayi kisa yana kuma raba zumunta a samu uba ya kashe ɗansa ɗa ya kashe uba mata ta kashe miji miji ya kashe mata wa ya kashe ƙani ƙani ya kashe uwa masoyi ya kashe masoyi mutum ya kashe wanda ya san ya fi shi daraja bi cancanta kamar yadda ya faru a yaƙe-yaƙe da dama na san shugabanci wannan duka abin da yake faruwa sannan kuma a raba zumunta daga mutane sun daina da suna zumunci su daina saboda da gidan sarauta ne da gidan sarauta ko da jam'iyya da jam'iyya ko da mai san limanci da mai san limanci ko da mai san shugabanci da mai san shugabanci su raba zumunta su raba zumuntar ƴan uwansu da danginsu da masoyansu yace fala muru atatabqa wala dina mutunci bai saura addini ma bai saura babu mutunci ba daga kafa babu addini a shiga gidan rediyo ko talabishin a ta zage-zage abinda ake ce masu jujjun baka ku su faɗi duk magana su ga dama babu mutunci babu addini ya ce man dana bil jahali duk wanda yake ya zama ya yi shugabanci da jahilci ya zama yana shugabanci da jahilci au ƙablar rusuhi ko ya malanta kafin kafa shi ta kafu fama talfihi illa aduwan lil muhiqqina ba za ka same shi ba sai abokin gaba ga asalin malaman wanda yake shugabancin shi na jahilci ne ko karantawar shi ilimin shi dan hikin nan ne bai kai ya kawo ba zai ta gaba da asalin malamai masana yanshal uluma yace zai ainihin wato yi kace-kace da harkar ilimi daga abin nan watsawa wa yaqli ahlaha hasada sannan zai dinga cin zarafi yana kankanta darajar masana ilimi hasadan ya zagi wani ya aibata wani ya yi ma wani rashin kirki ya ce wani dan bid'a ne wani batacce ne ya yi wani sharri da kage ya yi wani yanke da da da da da da cin dunduniya saboda mene saboda ilimin shi ne bai kai ba mutuncin shi ne bai isa ba yace dhaha bidhalika ada annabiyina yayi ɗaya da kafirai makiya annabawa kafirai mushrikai da yahudawa wanda suka kiya da annabawa suka musu sharri suka kashe su suka yanka su suka kore su suka aibata su suka yake su daha bidhalika a'da annabiyina wa qala ibn abi al-hawari sami'tu ishaq ibn khalaf yaqulu wallahi yace na rantsi da Allah alladhi la ilaha illa huwa la izalatu al-jibali ar-rawasi yace ka matsawa da tunkuɗa duwatsu wanda suke kafaffu aisaru min izalatir riyasa wallahi yafi sauki fiye da tunkuɗe shugabanci cire san shugabanci da kwalan mutane wa qala bishr ibn mu'tamir al-basri al-mutakallim abu sahal bishr al-baghdadi wannan wani malami ne ba mu'tazili amma Allah ya mashi fasaha da hikima yana yin waƙoƙi masu kyau shine yake cewa in kunta ta'lamu ma aqulu wa ma taqulu fa anta alim aw kunta tajhalu dha wa dhaka fa kulli ahli al-ilm lazim ahli ar-riyasati man yunazi'uhum ri'asatuhum fa zalim la tatlabanna ri'asatan bil jahli anta laha mukhasim laula maqamahum ra'aita al-dina muttaribu ad-da'im yace in kunta ta'lamu ma aqulu idan ina magana ka ji cewa duk maganar da nake kasanta wa ma taqulu kuma kai ma ka san abin da kake faɗa fa anta alim kai malami ne malamai suna magana ka ji da abin da suke faɗa ka sani kai ma kuma da abin da kake faɗa ka san shi a ilmanci to ka zama malami au kunta tajhalu za wa zaka ko kuma abin da mu malamai muke faɗa in ji shi wannan ba mutazile shine za wa zaka da abin da kai ma kake faɗan duk baka sani ba in an faɗa baka san me ake faɗa ba kai man ka tashi faɗa da jahilci zaka faɗa yace to fa kulli ahli ilmi lazim to kai jahili ne kala zuci malamai an gaba da shawara mai kyau ko yace ahlur riasati kaga masu shugabanci la yunazi'uhum riasatuhum man yunazi'uhum riasatuhum fa zalim duk wanda yake jayayya da su akan shugabancin su a wurin su sunan shi azzalimi haka za su hukunta shi ka kiyaye su duk wani shugaba in ka ce kaza da shi akan shugabanci to kai sunanka azzalimi sunanka dan adawa sunanka dan bakin ciki sunanka wanda bai san darajar kansa ba sunanka mahassadi duk wani irin suna za a gaya maka shi ko da ku a tsarin da ya baka dama kai haka kamar demokradiya ce dan yan adawa ne ai makiya ne ba za a taɓa maka kyakkyawan fahimta ba yace la tatlibanna ri'asatan bil jahli karka je kana neman shugabanci da jahilci anta laha mukhasim ai ta rigima da kai akan neman shugabanci karka je kana haka laula maqamuhum ba dan matsayin da shugabanni suke da shi ba ra'aita ad-dina muttaribul da'aim da kaga addini ya rikice amfanin shugabanni daga cikin sa shine su rike addini hadha ma'anahu fi man ra'asa bi haqqin ibnu abdulbar yace wannan abinda aka faɗa na rike mutuncin addini to ya shafi wanda yake shugabanci ne na gaskiya wa ilmin kuma akan ilmi sahihin ingantaccen ilimi Allah yi husada wala yi buga alaihi to shine bai kamata a mashi hasada ko a mai ta'addanci walil khalil ibn ahmad malam khalil ibn ahmad shugaban malaman arudi din nan yana cewa law kunta ta'lamu ma aqulu azartani aw kunta ta'lamu ma taqulu azaltuka lakin jahilta maqalati fa azaltani wa alimtu annaka jahilun fa azartuka yace law kunta ta'lamu ma aqulu da ka san abin da nake faɗa azartani da ka bani uzuri in ka sa abin da malami yake faɗa ko ya kuskure za ka ba shi uzuri ma'ana kana da nasibi a ilimi idan kai ma malami ne ko ɗalibin ilimi ne idan ka ji malami ya kuskure to za shi ne kake iya ba shi uzuri amma jahili bai ba malami uzuri malaman nan kullum su dinga faɗan magana suna canzawa mu ba mu gane kan wannan abin da yake ba malamai ku ji tsoron Allah malamai ku fito ku faɗi gaskiya duk wannan magana jahilai ce jama'a duk in ka ji wannan magana jahilai ce yace au kunta ta'lamu ma taqulu inda kuma kai abin da kake faɗa ka san gravity ɗinsa azaltuka to da anan ne zan yi blamin ɗinka azal bizal da na da na maka gyara amma baka san nauyin magana da kake faɗa ba saboda jahili ne kai jahili zai ɗauko magana mai nauyi ya faɗe ta to malami baya kula shi shi kuma malami ya ɗauko magana ta ilimi ya faɗa to jahili kuma bai san wannan ilimin ba da haka bai iya fahimta ba malamin uzuri yace lakin jahilta maqalati kai jahili ne baka san abin da nake faɗa ba fa azaltani shi zaka kama zargi na akai na faɗi magana kace malamin gwamnati ne in na faɗi magana kace kudi aka bani an faɗi magana kace malamai ba sa son gaskiya na faɗi magana kace malamai duniya suke so an faɗi magana kace malamai suna kawo rikici duk wannan lakin jahilta maqalati fa azaltani wa alimtu annaka jahilun ni ko na san kai jahili ne fa azartuka na baka uzuri ibn timiya ilama yake cewa shi malami shi ya san jahili amma shi jahili bai san malami ba saboda malami sai da ya tsallaka ta gidan jahilci ya kai gidan malanta to haka yana iya gane wannan wurin da ya wuce shi ko jahili bai taba tsallakawa ba da haka bai san a ina yake ba wannan magana ta kai matuƙa wajen hikima law kunta ta'lamu ma aqulu azartani aw kunta ta'lamu ma taqulu adhaltuka lakin jahilta maqalati fa adhaltani wa alimtu annaka jahilun fa adhaltuka wa qala bakr ibn hammad bakr ibn hammad shi ma wani mawaki ne cikin malamai ya rasu shekara ta 1996 a zamanin Bulul Abbas yake cewa tagayyaran nasu fi ma laysa yanfa'uhum wa farraqan nasu ara'an wa ahwa'a yace tagayyaran nasu mutane suna taiwa junansu a abin nan kishi alghaira suna ta kishi da junansu fi ma laysa yanfa'uhum akan abin da ba zai amfane su kishi akan sarauta kishi akan shugabanci kishi akan shuhura akan malanta ba wanda yake kishi da wani akan abin lahira ba wanda yake gibda illa man asama Allah kowa kaji yana rigima da wani akan wani abin duniya ne domin abin lahira baka bukatar sai kai rigima da kowa sai kuma gefe kai naka azuminka ba zai ba zai kare na wani ba tilawa Qur'anin wani ba ta hanta taka zuwa sama ba haddaka ba a cikin kwalwa wani zaka zuba ba a taka zaka zuba haka nafilarka ba wanda ya tare maka yanda zaka yi nafila wani bai tare maka baka tare wani ba da haka ababan lahira da sadaka da sallah da azumi da biyayya iyaye da katin alqur'ani da duk waɗannan abubuwan ba wanda zai tare wa wani zaka ba wanda yake jin haushin wani akai amma akan na duniya shine wani na iya tare wa wani tagayaran nasu fi ma laysa yanfa'u abinda ba zai musu amfani ba akan shi suke kishi da juna wa farraqan nasa kuma wannan abin yarba mutane ara'an wa ahwa'a ra'ayi ra'ayi daban-daban da son zuciya daban-daban yanzu jiyon jam'iyyar siyasa jama'a wata baka taba jin sunanta ba akan shi ake ta kishi wani ya samu mukami wani ya samu takara wani dalge sun cuce shi wani sun sun kwace mai kudi Allah ya isa an je kotu an yi kaza tazayaran nasu fi ma laysa yanfa'u وقال آخر حب الرئاسة داء لا دواء له وقل ما تجد الرادين بالقسم yace a hubbur ri'asati kaga shi san shugabanci da'un wata cuta ce la dawa alahu wata gagar likitoci wa qallama tajidur radina bil qasam yace kadan ne zaka samu mutane wanda suka yadda da abinda Allah ya raba ya basu yan kadan ne arradina bima qasama Allahu lahum yan kadan ne kowa ya tsaya inda Allah ya tsaye da shi kowa ya tsaya akan abin da Allah ya bashi kowa ya yaukaka abin da Allah ya masa bai tafi neman wani abu can da ban bato yanka ne wa qala sauri man ahabba ri'asa falyu'idda ra'sahu lin-nattah wanda duk yake son shugabanci to ya san yana tana da kansa ne ga ainihin masu nika wato ya ya mika kan shi ga halaka kenan masu nika da suke juya irin injin na da wa kana sufyan al-thawri yaqulu malam sufyan dan sa'id al-thawri babban malami cikin malamai Allah ya gafarta mishi yake cewa kuntu atamannar ri'asata wa ana shabun ina matashi na kasance ina son malanta ina son shugabanci wa arar rajula inda sariya yufti fa agbatu naga mutun yana zaune a daidai jikin sariya jikin dirka yadda suke da a masallaci mutum malami yake jingina da da sariya da da fila yana bada fatawa ce fa agbatu sai in dinga burin ina ma da ni ne falamma balagtuha araftuha yayin da na kai lokacin na gana ashe ba abin nema bane ina tausaya wa mafi yawa daga cikin mutanen da suke rayuwa a wannan zamani ni ban san iya mutanen da suka mun message ko waya ko muka yi magana da su ko mu game da su su ce maka suna so ne su ilimi su zama irin mala albani ko malam jafar wallahi ban san iyakacin su daga raso shi zuwa yau Allah aka ce san kai ɗari ina ga san kai to kuma kowa an ka tambaye shi me yake yi ba abin da yake laban da wannan burin kawai sai ka nuna mashi a ai ba haka ake ilimi ba kai dai koyi ilimi ita jarabawar zama malanta wani abu ne can daban kakka nuface ta kai dai nufaci ilimi kuma ka nuface shi din ka yi shi da kyau babu laifi ka yi shi da dan tunanin gaba amma ba wai dan san malanta ba mun karanta ibnu abbasin yake ce ma wani cewa tashi mu je mu koyi ilimi watakila wata rana a buƙaci ilimin mu ba watakila wata rana mu yi malanta ba mu gane bambanci akwai bambancin burin so nake ni din na zama malami da kuma ina yi ne dan ko ta kwana idan mutane suka ga suna da buƙata abin da ke wurina su ne suka buƙaci yanzu da akwai bambanci shi wannan na cewa ina so zama malami to gaskiya ta farki ne da shedan yake bujurowa mutane talbisi ne na iblis gaskiya domin malanta ba ita ce asalin makasadin ilimi ga ɗaiɗaiwa mutane ba amma Allah cikin hikimarsa yakan zaɓi wasu ya sa su akan turban malanta ɗin don haka za ka ga mutane da yawa za su koyi ilimi kuma za su iya ɗin amma mutum da suke zama malamai a ciki ba su wuce a kirga da 'yan yatsu ba yanzu al'imamul bukhari an ce sama da mutum dubu goma ke zama a majalisinsa yana karanta da littafinsa sayul bukhari amma riwayoyin da aka samu gaba ɗaya ba su kai dozin riwayar su firabri su kushmehani su karima wasu su ma ba kai tsaye suka koya a gunshi wanda su koya a gun wanda su koya wanda su koya wanda su koya a gunshi kamar ita karima ba ɗaliban shi bace ɗaliban ɗaliban ɗaliban shi duk wannan riwayoyin da zaka ji an ce Abu Dharri kushmehani firabri da waye in ka kirga su gaba ɗaya ba su wuce guda goma ko dozin ɗaya ba a cikin sama da mutum dubu goma in ka je yanzu department a nan abu ko a uk in aka ce maka wane da wane da wane su kaɗai ne suke karatu a nan wajen sauran duka daga waje suke sai ga bai fi mutum uku ba a department ɗin a cikin wajen watakila shekaru ashirin an yaye sun fi mutum dubu hamsin amma mutum dubu mutum uku ne halas suka iya zama professors a cikinsu sauran duka daga waje suke to wannan sunna Allah ce kuma ba haka malaman da suke yi ba kaji shi ma yana matashi ne wannan burin amma daga baya gane ba haka ya kamata yi to kana cewa mutum kuma ba haka yake ba sai ya ce hasada kake ne ai baka so ne ya kai wani matsayi da ka ce mutum Allah ya maka basira kana da kokari kana son karatu tsaya ka koyi ilimi kawai dan shi kansa dan ka bautawa Allah sharabatin kana son malanta sai ga shi hasada yake ne ko ka ji da shi da iyalan shi da danginsa za su fara gaba da kai cewa ai wani mahasadi ne yawa wani hasada ita hasada cuta ce a cikin mutane tabbas amma iya tantance cewa wani da gaskiya hasada yake kuma wannan wani aiki ne daban abin da nake mana nasiha shine wato kada mutum ya arrada kansa ko ya gwada kansa ya ga cewa shi yake shi ya cancanta yayi kaza musamman a harkar malanta ba daidai bane wannan amma idan ilimin ka ya kai al'umma suka buƙaci iliminka to fa biha wa ni'mat mataki ne mai kyau amma ya zama kar ya zama kai burinka burinka kawai tun farko kana so ka zama malami amma kai kai ka, shata ma irin wane wannan nan kuma irin shi guda ɗaya ne hala Allah ya nufin yi a wannan zamanin hala sai an shekara hamsin Allah bai sake irin shi ba cikin hikima Allah domin irin waɗannan malaman Allah cikin hikimarsa bai yin su da yawa cikin al'umma in yi cikin al'umma matsala za a samu in suka yawa malami irin mal albani ya ce akwai irin shi guda goma guda takwas guda ashirin ya kake jin za a yi jama wuri zai musu kaɗan ko mun gani da haka kowanne sai Allah ya yi shi ya zamaninsa in zamanin shi ya shuɗe kuma Allah halaran da zai mutu ko a kashe shirar da za a haifi wani sai bayan shekara talatin zai taso ko ashirin da biyar ko arba'in wannan ita ce in ka bi sunnar in ka bi rayuwar malamai haka za ga wannan tarihin of course ana iya samun malamai da yawa su zamani daya amma zaka ga ba irin shaksiyar su daya ba yanzu su ibnu taymiya sun yi zamani da su mizzi da su birzali dan gaba da su kadan su nawawi domin nawawi ya karanta da su su su su, su mizzi haka tare da su ga su ga na ƙasa da su su zahabi su subki karamin tajuddin su ibn abdulhadi su ibn kathirin dukansu suna cikin harkar malanta amma za kowa is unique ba irin ɗayan ba ne ibn qayyim da ya kama da ibn taimiyya kusan ka ce kamar carbon copy ɗinsa bai yi malantarsa ba sai da ibn taimiyya ya kau ko mun gane saboda su kuma iri ɗaya ne Allah cikin hikimarsa bai yi su zamani guda ba to haka Allah yake cikin hikimarsa sai in wani ya kauce sai wani ya taso ibnu ibnu hajirin da da da malamin sa ibnu mulakkin su iraki duk sai da suka shude suka bada baya sannan ibnu hajirin ya shahara da yi shi ma haka sai da sai da ya rasu ya mutu sannan sahawi suka suka suka zaman to kalli sahawi da suka zo zamani ɗaya da wani sa'an shi rigimar da suka yi shi da siyuti har yau rigimar sa daga cikin rigima mafi mafi ban takaici da ake faɗa game da malamai waɗanda gaba ɗaya suka jingine ilimin suka suka dinga rigima imam malik da kake ji imam malik da suka rayu da wani malami ibnu abi abin ibnu ziyad yake kowai mun karanta tarihin shi wanda da shi da maliku ba sa ba sa ba sa daga wajen su kafa duka duba irin takatsantsan fa da tawalu da kauda kai irin Imam Malik so haka Allah yake wannan tsarin da ka gani din nan sunna Allah ce kuma ba a samu salaf sun gudana akan irin wannan tunanin ba tunanin kawai ni ina so in zama malami irin wani amma babu laifi malami ya tarbiyanci ɗaliban shi don ya sa musu himmar su zama malamai ko uba ya sa ma 'ya'yan shi wannan himmar amma kai a ƙarshen kanka kai ya zama shine burinka amma iyayenka malamanka suka kana da wata alama ta zarrar zaka zama malami to babu laifi su tarbiyance ka akai wato duk ana yi faɗan wannan ne don kada kai ka sawa kanka ujubu din nan mun ga iyaye da yawa a tarihi sun sa yayansu a tafarkin malanta kuma Allah ya kai ya kai su sun samu su Imam Nawawi su Muhammad ibn Ali Shaukani su Ahmad dan Hanbali ga sunan da yawa an sa su a tafarkin malanta sun kai amma ba su ne wai suka sa wa kansu burin zama malamai from day one ba kuma sai da wani situation ya zo wani yanayi ya zo aka buƙaci ilimin sannan sannan aka ga ilimin to wannan shi abinda malai yake faɗa a nan cewa da ina son malanta ina ga wani na karantarwa in dinga jin ina ma ni ne da za ka mafi yawan matasan mu duk haka muke duk inda ka ji suna wani labari suna labarin wani malami ne mashahuri shahara kawai suke kalla ba zurfin ilimin ba yanzu duk wanda yake magana akan malam albani malam jafar malam kabiru gombe yana neman yana kallon shaharar ne ka taɓa jin duk a cikin wannan masu gangancin wani ya ce yana so zama malami ra bakar gumi abakar gumi ya fi duk waɗannan ilimi amma saboda ba shahararre ba ne ba ɗan gayu ba ne bai da wani irin duniyanci a gane duniya ta zo mishi ya kore ta to ba wanda yake so ya zama irin shi ba ka taɓa jin wani ya ce ya so ya zama irin abakar gumi ba saboda bai ba komai ba bai tara dukiya ba bai yi shahara irin ta waɗannan ba abakar kuma sanda ma ya rasu mutane galibin jahilai ma murna suka dangai 1992 a nan zariya ni ba na mantawa ana ganin cewa ake gunguman kaduna ya mutu saboda 'yan ɗarika sun gama ɓata mai suna inda Allah ya taimake shi rikodin da aka dinga yi na karatunsa shine mutane fa suka suka gane fa daga baya amma an bata mai suna ba dan kadan ba Allah ya gafarta mishi ba za ka taba ji wani ya ce yana son Maira Bakar Gongo ba tunda bai so a ce diga shi daya shi wannan da yake fata ya zama malamin ya fi so ya zama malami wani gagarumin malami wanda kullun yana hawa jirgin sama to kaga duniya ce ko mutane suke nufi kenan jama'a wannan shine irin shine irin fitina da ake ciki da rigima da ta yawa a cikin a cikin al'umma musamman ɗaliban ilimi Allah ka tsare mu wa qala al-ma'mun ma'mun al-abbasi babban sarkin nan na banu al-abbas wanda yake mai hali ne na tsiya da na kirki Allah ya gafarta mai yace man talabar riyasa bil ilmi saghiran fatahu ilmun kathirun wanda ya nemi ya zama shugaba jagora malami da dan karamin ilimi tun yana dan hikin nan ɗansa shekarun ka suke sun kawo ba ilimin ka bai kai ya kawo ba fasahar ka da hikimar ka da dattakun ka bai kai ko ina ba kana so a dora kamalanta ko ce to ilimi mai yawa zai kubuce dan daga sanda aka ce ka zama malami to shikenan kuma sai ta Allah wa qala mansur ibn isma'il al-faqih al-kalb akramu ashratan wa huwa an-niya wa huwa an-nihayata nihayatu fil khasil khisasa mimman ta'arrada lirri'asati qabla ibban ar-riyasa yace al-kalb kaga kare akramu ashratan wallahi yafi dadin zama karayi da kare yafi maka dadi wa huwa nihayatu fil khisasa gashi nan kuma kare shine karshe wajen rashin mutunci al khasis rashin mutunci kuntan tafin mu abun tashabbuhul khasis al khasis shine mara daraja to kare karshe ne wajen rashin daraja amma karayi da kare yafi maka mutunci mimman ta'arrada lir ri'asati fiye da mutumin da ke kai kanshi wajen son shugabanci qabla ibbanir ri'asa kafin lokacin yayi lokacin shugabancin shi bai yana so yi lokacin malantar shi bai yi ba bai tafasa ba yana so ya kone yana so a sa shi limanci a sa shi hudu ba a sa shi karantarwa an an ce zo ka shiga aji ayi da kai cewa ni sai dai a bani majalis ni ma na isa ai ai ni ma kaza ne to duk wanda kaga yana yana ko kuma a irin wannan zamanin bai bukatar ma sai kowa ya saka shi inda yana da wayar shi da tripod din shi kawai shi kenan ya nemi data ya zuba shi ma kawai ya- ya kunna a kan live stream ko ko ana so ko ba so sai an gan shi وروي عن علي رضي الله عنه أنه خرج يوما من المسجد فاتبعه الناس علي دان أبو طالب أن بعد labarin cewa tana ya fito daga masallaci to sai mutane suka bi shi irin yan yan yan yan ba na iya dinnan da da da da yan da yan naku za su bi shi suna mai security kasan ba ba dama su ga mutum ya tafiya shi kadai sai su za su raka shi wasu yan yan yan kiyaye lafiyar mutane ne da yan da yan fada yace faltafata ilaihim wa qala sai juya yake cewa ayyu qalbin yasluhu ala hadha haba jama'a zuciyar waye za ta jure irin wannan ba zuciyar da za ta zama ta ci gaba da zama da nagarta in ana yi mata irin wannan ce din da ka tafi ana biye da kai da convoy ayi nan ayi can a- ana ana sara ma da kaji takalmi ne dauka ya rungume irin da ake mashahunne din nan gasha ya shigo cikin ahlus sunna jama'a wannan fitina ce babba fa fitina ce sosai abin abin abin ki ne abin tsoro ne a ce mutum yana tafi ko'ina da wani rabin shi kamar inuwa yana muzurai kai ba gwamna ba kai ba ka da immunity kai ba kowa ba ina ruwanka da irin wannan fitina ba kuma wuri da ake tsammanin za a iya kawo maka ta'addanci ko hari ba wani har toilet ban ka shiga sai bai tsaya bakin toilet da sai ka ce mala'ika haba jama'a wani irin bala'i ne wannan yace a a a sun makala khafaqan ni'alu khafqun ni'ali mafsadatun liqulubi naukar rijali ya ce ƙaran takalmi a bayanka hafƙun ni'ali ka ji takalmi na ƙara a bayanka ana tabinka ya ce mafsadatun barna ce likulubi naukar rijali ga zukatan mazaje waɗanda suke da matsala nauk wanda suke da wani ƙurji duk wanda dama yake da ƙurjin yana son shugabanci da tsaran ya ga ana bin shi ana sara mai ana gashe shi shikenan sai wannan ƙurjin ya fara kumbura har ya fashe yace to ku dena mana haka ibn mas'ud shi ma yana da irin wannan irin wannan ah, magana in ya fito daga masallaci bai da kowa ya raka shi gida shi kowa ya harka shi yace wannan wato kuna sa ni ne a cikin jarabawa ko kuma kuna wulakanta kanku ku masu bin malamai din nan kuna nuna musu wai ku kuna musu hidima da waye da waye to kuna wulakanta kanku ne kuma galibi irin wannan jama'a za ka ga shi bai damu da ilimin malamin ba duk wanda zaka ga ya damu da irin wannan daukar takalmi da tsayawa a bayan malami da kuma wani shi shine PA dinsa ko shine odari dinsa zaka ga galibi asala abin da zai mal yake amfani a gun malamin shi bai dame shi amma kuma daga bazai dinga ganin ai yafi kowa kusa da malamin tunda shine shine inuwan malamin amma abin da ake amfana da shi na malata ba, ba, ba shine damuwarsa ba malam ya ci gaba da cewa wa kana maliku bin didari yaqulu maliku din dare yana cewa yana cewa man ta'allama al-ilma lil'amali kasarahu duk wanda ya koyi ilimi don yayi aiki da ilimin kasarahu ilimin zai lankwasa shi zai zama yana bin ilimin bai da girman kai wa man ta'allamahu li ghairi al-amali zadahu fakhara wanda ku dai koyi ilimi dan wani abu ba dan aiki ba dan shugabanci ko dan neman mukami ko neman duniya to babu abin da ilimi zai kara mashi illa alfahari فصل قال أبو عمر ومن ومن أدب العالم ترك الدعوة لما لا يحسنه na da gaskiya da bin malami ka daina kururuwa akan abin da baka iya ba ilimin da baka iya ba kar a ji kana cewa ai na iya kaza ko ka shiga ilimin da baka iya ba wa tarkul fakhri bima yuhsinu wanda ka iya din kuma kada kai alfahari da shi kaga duka ba bukatar kai magana kenan kar ka ce na iya kaza ban iya ba ko kuma na iya kaza na iya din wancan na farko da'awa ce wannan na biyu kuma alfahari illa an yattara ila zalika sai in ya tirsasu zuwa ga ambatan abin da ya iya kamar barra yusuf alaihi salam hina qala ij'alni ala khaza'in al-ardi inni hafidun alim annabi yusuf alaihi salam ya tirsasu ne yayi bayanin cewa ku sa ni a shugabancin bangaren tattalin arziki lalle ni mai kiyaye amana ne kuma ina da ilimi wa zalika annahu lam yakun bi hadaratihi saboda a nan wajen da Yusuf yake wannan magana babu wani man ya arifu haƙƙahu wanda ya san matsayin Yusuf alaihissalam fa yuthni alaihi ballantana ya masa yabo bima huwa fihi ya bayyana abin da Yusuf ke da shi wa yutihi bi qisdihi ya bashi abin da ya cancanta da adalci wara huwa anna zalika almaq'ad la yaq'uduhu ghayru kuma yaga cewa wannan kujerar ta khaza'inul ardi ba wanda ya cancanta ya zauna akan ta sai shi min ahli waqti mutanen zamanin illa qassara duk wanda ya zauna in ba shi ba sai ya tauye amma yajibu lillahi azza wa jalla min alqiyami bihi min huquqi sai ya tauye abinda Allah ya daura mishi na wajibi a kansa falam yasahu da haka Yusuf bai samu wata wata mafita ba illa sa'aya fi zuhuril haqqi bima amkanu sai kokarin ya bayyana gaskiya iya iyawarsa wannan ya tirsasu ne sai in ka tirsasu ne zaka faɗi cewa na iya kaza in ba haka ba karka faɗa fa idza kana zalika idan irin wannan tirsasuwan ne fajaizu lil alimi hina idhin thana ala nafsi babu laifi malami ya yaba wa kansa ya ce na iya kaza wat tanbihu ala mawdi'ihi ko kuma ya yin ya fadakar zuwa ga matsayinsa na wannan ilimin fa yakunu hina idin yuhaddithu bi ni'mati rabbih atahadduthun bi ni'mati rabbih sai zama kenan yana ambatan ni'imar ubangijinsa ne kamar yadda Suyuti yayi a littafin sa mai suna at-tahadduth bi ni'matillah juz'i biyu tarihin sa ne yayi da kansa yace bari rubuta da kaina saboda abokan magabta sun yi yawa in na basu ba za su fara abin da ya kamata a kaina Allah ya gafarta musu yace ala wajhi shukri laha yana fada ne zama kana fada ne dan godewa Allah akan ni'imarka jama'a ku zo koyi kaza a wuri na saboda na iya na ina faɗa ne dan ban san wani da ya san na iya ba misali ko makamancin wannan wa qala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fi hadith sifati fi hadith sadaqat an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina tanaza'a fihi abbas wa ali sayyidina umar dan khattab lokacin da sayyidina abbas da ali radiyallahu anhu ajma'in suka yi rigima akan wato abin nan sahamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a khaybara shine fadak kenan da yan shi'a suke yawan magana a kai da jahilci bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu wannan sami an bashi yana nan a matsayin na banu hashim ana diba a yi sadaka a ba su abinci da wanda yake da wata bukata a ba shi a ciki amma ba a raba gado aka ba wani ba to zamanin sayyidina abubakar da umar da haka akai zamanin sayyidina umar sai rigima ta kaure tsakanin alu abbas shi kanshi abbas din da da ɗansa Aliyu, da Abbas baffa yake ga Aliyu, kowa yana so shi a hannanta mishi wannan dukiyar, shi ne suka zo gun Umar ɗan Khattab suna rigima a haka, isa tana na a cikin Sahih Bukhari. To da suka zo shi ne yake ce musu wallahi, laƙad kuntu fiha barran tabi'an lil haqqi sadiqa. Yace na rantse da Allah game da al'amarin wannan gona na kasance barran mai biyayya ga Allah tabi'an lil haqqi mai bin gaskiya sadiqan kuma na ga muku gaskiya walam yakun zalika minhu tazkiyatun li tazkiyatan li nafsihi radiyallahu anhu Umar ba yana faɗa dan yaban kanshi bane a dan ba wanda ya san abin da ya sai shi sai Allah da ya sani yanzu kuma muhalli ne na ya gaya musu san cewa ga abin da yake to idan irin haka ne babu laifi wa afdahu ma yakunu lil mar'i da'awahu bima la yaqumu bihi mafi ban abun kunya kuma abin takeici shine ka dinga faɗan ma abin da ba ka yi ka dinga ƙarya zuƙi ta malle ce ai mu ne muka yi kaza ko mu ne masu kaza ko mu ne ƴan kaza kuma duk ba haka bane a hakikanin al'amari wa qad abal ulama'u zalika qadiman wa haditha tun da can da kuma daga baya malamai suna aibata wato ka dinga faɗa abin da ba ka yi wa qalu fihi nazman wa nasaran suna faɗa wato awaƙe da zube famin zalika da gaske akwai qaulu abul abbasin nashi'i man tahalla bi ghairi ma huwa fihi aba ma fi yadayhi ma yad'i wa idha hawala ad-da'wa lima fihi adafu ilayhi ma laysa fihi wa yahsabu alladhi da'a ma da'ahu ma adahu annahu alimun bima ya'tari wa mahallu al-fata sayadhharu fi an-nasi wa in kana dha'iban yukhfihi yace man tahalla bi ghairi ma huwa fi wanda yake yin kwalliya da abin da ba yi da shi wato al al al al menene kalamis sobai durin ko da ake cewa murshabu bi malami ota aba ma fi yadaihi ma yadda'i abin da ke hannunsa zai aibata abin da yake faɗi duk wanda yake kwalliya da abin da ba yi da shi to za a gane zai zama abin aibatawa wai za hawala da'awa lima fi in yi kokarin kuma ya faɗi abin da ma yana da shi a gafu ilaihi ma laisa fi to za a ƙara mai abin da bai da shi za a ƙara koda in aka gane cewa mutum ne mai son a yabe shi da ƙarya to koda an zo yaban shi akan abin da yake na gaskiya ba za a tsaya iya gaskiya ba sai an ƙara wai yace wa yasabu alladhi da'a ma da'a ma adahu annahu alimun bima ya'tari sai sai sai wanda yake da'awar abinda bayi da shi sai a zaci cewa yana sane da abinda bai sani ba wato mutum yana da'awar wani abu farko sai a tunanin da gaske ne amma ana nan wa mahallul fata sai yadhharu linnas matsayin shi zai bayyana ga mutane za a gane wane ne shi in kana za'iban ma yukhfi in dai abin da yake boyewa wato abu ne narkakke wanda abu ne wanda zai narke a ganshi wato duk kare da mutum zai game da ilimi ko sarauta ko hikima ko fasaha to yau da gobe za a gane ƙarya yake mutane za su gane ko ba su gaya mishi ba za su gane za a gane abu kaza da wani yake da'awa fa ba haka bane abu kaza da wani yake cewa ba haka bane zaka ai zaka duk mutumin da kaza ce wani makaryaci ne ba zuwa yace jama'a ni fa makaryaci bane mutane ne suka gano shi ba zai taba itirafi yace ni makaryaci bane amma mutane za su gano shi waye kamar da suke gano duka sauran ɗabi'u mutane in ka zance wani mahasadi ne wani marowaci ne wani makaryaci ne wani rago ne wane mai sa ido ne abin mutane wane magulmaci ne duk waɗannan munanan aibobin da ake iya identifying mutane kuma kaga da an yi ittifaki akan wane kaza siffar shi ce shine ya faɗa ba shi ya faɗa ba mutane ne suka gano yau da gobe shine ma'anar cewa mahallul fata sayadhharu fin nasi wa in kana za'iban ma yukhfi wa asanu min qaulin nashi qaulil akhar fi hadha al-ma'na wanda yafi wancan kuma shine fadan wani da yake cewa man tahalla bi ghairi ma huwa fihi fadhahathu shawahid al-imtihan wanda yake kokari yayi kwalliya da abin da bai da shi to wato abin nan jarabawa ta yau da gobe za ta za ta tuna mai asiri kamar irin yanda ake ai kai karyar cewa yara sana da alqur'ani wata shida wani wata hudu wani kaza a zo a basu shafi daya a bakara shafi daya a al-arafi shafi daya a hamin su haddace sai a zo wajen biki a ta musulmanni to yau da gobe za a gani aka ce zo mu yi musaffa ko zo ka mana limancin tahajjud ko zo ka ja baki ana wa'azi nan za a gane fadahatu shawahidul imtihani ko kuma daga na ce to su je su jaraba za a dauke su dalibai su je jami'a su karanta ulumul qur'an in suka je ai anan za a gane waye haddace waye bai haddace ba wani ma yaron da ya ji wuya da kanshi zai ce kai ni fa ban iya ba da kanshi zai faɗa ya ce mu fa ga iyayen da aka koya mana wajara fil ulumi wajara fil ulumi jaryu sukaitin ko khallafahu khallafathu aljiyadu yawm arhani yace wajara fil ulumi jaryu sukaitin zai wayi gari yana gudu a cikin harkar ilimi gudu irin na sukaitin sukait shine doki mara sauri khallafathu aljiyadu yawm arhani dokin da horarrun dawakai suka bar shi a baya ran da ake tsere irin na gasa zai zama wato kamar kamar dan dukushi kenan da aka bar shi a baya in an zo magana ta ilimi ta gaskiya da gaskiya to a baya za a bar shi an tsallake shi an wuce iya sanin shi shi bai kai bai kai ko ina ba idan an zo haka anan anan za a gane wato abin nan dinsa iya iya wasu muna ganin bari mu saurara anan saboda lokaci da ya kure insha Allah sai Allah kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi